ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a yakin da manzon Allah ya nemo raise ko mun karanta abu da yawa daga ciki muna karatu a cikin irin rawar da munafikai suka taka a wannan yakin da irin kullakullansu da kuma da sharri da gaba tsakanin musulmi za mu tashi a kan wa'an jabir radiyallahu ta'ala anhu ko haka ne ko wa'an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhuma daga jabir bin abdullah Allah ƙara masa yarda shi da mahaifinsa duk sahabbai ne ali yake cewa kunna fi gazwatin yace mun kasance a wani yaƙi faka sa rajulun min al-muhajirina rajulun min al-ansari sai wani mutum daga cikin muhajirai ya bigi wani mutum daga cikin ansarawa da kafarsa ma'ana ana zaune an yi sansani ko ana cikin tafiya ne sai mutumin muhajirun ya doki wani balansare da kafarsa ba tare da ya sani ko ya nufin haka ba na fata an gane ya ce ai da raba hubiyar jilihi abin da ake nufi ne ya bige shi da kafarsa faƙalar ansariyu sai wannan balansarin ya ce ya lal ansar sai daga murya ya ce ya ku taron lansara ku kamun ɗauki ku zo ku taimakin ga wani mutumin muhajirin ya da ke ni ko a ga bala'i daga cikin mutane kenan haka kawai shi ɗake ƙulla wa mutane gaba da ƙiyayya ana zaune lafiya sai ga ɗan wani abu ƙanƙani ya faru wanda idan ba a yi sa akwai dattawa ba a wurin sai ga wani ɗan ƙaramin abin ya yaɗa gaba da shari tsakanin mutane duk sahabban manzan Allah ne ba al-muhajirun al'ansar kuma mai suka tafi yaƙi tare da manzan Allah an gama yaƙi kuma an kama hanyar dawa kawai sai wannan abin ya faru shi barbahajiran ba da nufi ba ya bigi wani balansari da ƙafarsa shi kuma ganin an dake shi da ƙafa haka kawai shi ɗan ya kitsamar cewa to ai wannan yana ga kenan ƙabilanci ne tashi ko dan ya ga cewa shi almuhajirin ne ko dan ya ga menene wala Allah munafikin ne shi ma sai daga murya kawai yace ya lal ansar ya kira yan uwansa mana ya ku yan uwana lansara ku kamun dauki dabi'ar laraba idan mutum wani abu ya same shi ko a bayan gari ya fita yana daga murya ya kururuwa akwai kalaman da zai faɗa wani dubban da yake wurin ya san me yake nufi cewa a kamar dauki ga hari an kawo ga wani ya tade shi ga wani zai mar kaza da kaza ina fata an gane kamar kana cikin bacci kaji an kulla iwa sai jama'a ce muku haka zaka dauka cewa wani ko barawa ya shiga gidansa ko wani gobara Allah ya kiyaye ko wani bala'i da ya faru ko ambaliya ko ruftar wani daki Allah ya tsare to irin wannan sai daga murya kira lansarawa wa qala al muhajiri shi ma ba muhajiran da yaji dan ansar ya kira ƴan uwansa su kamar dauki kima ce ah to abin da zama yaki kenan shi ma sai daga murya sai kira al muhajirun kaga bala'i ne zo mutane kiran ko fa sami azalika rasul sallama fa qala ma balu da'wal jahiliya manzala na zaune sai ji wannan daga muryar wancan ya ce ya lal ansar kuma sai dan ƙara cewa ya lal muhajirun kamar ka ce ya ku ansara ku kamun dauki kafin ya gama cewa menene kuma sai wani ma ce ya ku muhajirai ku kamun dauki manzala ya gane cewa wani bala'i ne ke shirin faruwa sai fito da gaggawa sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ma balu da'awal jahiliya yanzu ana kira na jahiliya kuma cikin musulunci ga manzon Allah cikin ku ga an dinta kai kowa an tafi tare kuma fara kiran zuri'a ko dangi ko kabila ba ma in bala'i kaga kace ya ku jama'a ku kamun dauki ba hakan kace ya jama'a ai kowa da iya kama dauki kenan amma sai ka ware kabilarka ko ka ware yan garinku kace su kadai kake bukata kuma shi ma zai ce yan garin su yake bukata ko muhajirai su kadai daga sai taho da gaggawa fa akbarahu sai aka ba manzon labari me ya fara ka ya faru fa qala sai ce da uha fa innaha mumtinatun yace ku daina wannan kirayen jahiliyar ai kabilanci ya daga ba tsakanin mutane ta hanyar kabilanci ko yan garanci ko cewa mu kungiyar mu ce kaza kuma kowa na so a kare kungiyarsa yace wannan ai da'awa ce ta fa innaha mumtinatu abu ne mai wari abu ne mai doyi abu ne mara kyau sai mun Allah kwatanta munin abun da wani abu ne mai doyi duk mai lafiyayyen hanci ai ba san doyi baya san wari ko lawan hausawa suka ba lamai suka ce ma a hausa ne kada ka samu ana iya gane bambancin wari ma ba iri ɗaya ba ne in ka ce wari daban ɗoyi ma daban ko ba haka ba ne ƙarni daban ko ba haka ba ne zarni ma daban kuma kowane da bambanci sagan ba haushe yin ce maka ɗoyi haga abu ya yi muni ke da sun zala ke kwatanta wannan kiraye-kirayen jahiliya kana cewa ya ku ɗan garinmu ya mutane na ku taimake ni kaɗai ka ware waɗansu musulmi ba ‘yan uwanka ba to nan alamun za a shiga aikin jahiliya kenan domin a jahiliya ne mutum yake yaba ƙabilarsa yake kuma tutiya da ƙabilarsa ko ala haddi ƙaunin sha'ir ɗaya daga cikin masu kiran jahiliya ko yana yaban waɗansu ‘yan ƙabila yana kushe ƙabilarsa saboda wasu ragwagi ne yake cewa wai menene dinsa yace wai law kuntu min mazinin lam tastabi ibli banu shajiqati min zuhli bin shaybana idhan laqam li nasri ma'sharun khushun inda al-hakizatu wa in dula sutillana yace qaumun la yas'aluna akhahum hina yandabuhu yana kwatanta wa'ansu mutane ce da amma shi dan kabilar kaza ne da a ce shi ɗan ƙabilar kaza ne da ba za a kamar hari a ƙwace dabbobinsa a tafi da su ba ya ce a yi su wa'yancan ɗan ƙabilar jarumai ne wanda idan ɗan uwansa ya kira daga bayan gari ya ce a kamar ɗauki suka taho a guje suka samu ga ɗan uwansu ɗan ƙabilarsu yana faɗa da waɗansu mutane ba sa ma tambayar me ya faru kawai su rufe wa'yancan da duka kaga jahiliya ke zai abin jahiliya ce ba musulunci ba ne kana gida kana zaune sai ka ɗan kya ƙwallon ihu a ƙofar gida za ka leƙo ya ko sai ka kawai wani yana marinsa a gan kai cikakken mai hankali ne ya kamata ka yi ai ba zuwa ka rufin tana duka ba sai ka tambaya me ya faru me ya yi ya aka yi sai a gaya maka kawai yaro ya kamo hanya a guje ya haɗe bakin titi ina ta hana shi mai tirala ta husa a sukwane na wafce shi shi ne tsorata kuma ya zagen hini ne kuma na mare shi me za ka ce masa suka ce na gode ko ba ka bane saboda an taice shi ko amma daga zuwa baka tambaya ba kawai sai kama ruwan tan din har kai jahiliya kenan kai hauka kenan to daga baya bayan an kwatanta ma ko me faru me zaka zo kai to yasa a musulunci aka hana irin wannan abu amma su wancan jahiliya ta daga kawai su la yasaluna akhahum hina yandabuhum linnaibati alama qala burhana su haka suke kawai daga an kwatanta su yace shi an kira su kawai suke yace lakin na qaumi wa in kanu zawai adadin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yace amma ni mutane na duk da yawan su amma ba sa iya mutun amfanin komai in wani bala'i yazo yana kushe kabilarsa yana yabin wadansu kabila to dai ala ayi halin tabi'an larabawan jahiliya haka suke da dan uwansu ya kira su game da wani neman dauki ko kama suke ba kuma bincike sai a fara dambe sai yaki sai bala'i an ce fa tarihi da al'ausu da alkazrat sun fi shekara ɗari suna yi tsakaninsu a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi illa ni ya zo bala'i su ƙarar mutane kowa sai kama kansa ko kasan ba wahaya ce rani babban maye kuma gaskiya ne kowa sai nutsu da damuna a je a yi ta noma a samu amfani ana zuwa kaka kamar yanzu sai ta da sabon yaƙi kuma a yi ta yi a yi ta yi duk abin da ka samu a cinye a yaƙi kuma su aka suka yi ta har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunne ya hada su kowa karɓi musulunci suka zama ɗan uwa shine har Allah yake goranta musu ni'imar ko yake tuna musu wannan ni'imar da ya musu ina fata an gane zalika ta zaruha fa innaha mumtinatu yace fa sami'a bidhalika abdullahi bin ubay fa qala sai labari ya je wa shugaban munafikai da muka ambace shi satin da ya gabata ko abdullahi bin ubay fa qala sai yace fa'aluha yanzu su mutanen almuhajirun su suka mana haka su da kiɗan uwanmu haka kawai bai musu komai ba kuma ya nemi mukamar ɗauki kuma a zo a hana a ga munafiki kenan sai kiri ta wannan magana ke yaɗa ta ta nuna cewa wai abin da aka musu ba a kyauta musu ba ya za a yi mutane mu karɓe su mu ba su gurin zama a garinmu mu ba su mafaka 'yan garinsu ma sun kore su ba haka ba ne mu mun ba su gun zama kuma su mana wannan cin kaza mutunci ya rinka yada da shari da bala'i har ma sai yake cewa faqala yace yace amma wallahi yace ya rantse da Allah da in raja ala al madinati la yukhrijanna al a'd minha al azal yace wallahi in muka koma madina madina sai yan gari masu arziki masu gurin zama masu buwaya masu ɗaukaka sun kori baƙi sun kori ƙasƙantattu sun kori wanda aka ba mafaka hagan da yake nufi manzan Allah da sahabbansa kenan shi ne Allah ba da labarin abin da yi haga da dai ɗauri a kan hadisinmu da makaranta satin da ya gabata na sahabin da ya ji sun yi ire-iren waɗannan maganganun ya zo gurin manzan Allah ya ba da labari aka kirawo shi shi kuma ya ƙaryata ya ce ai bai faɗa ba ƙarya ake masa wallahi talla kaza kaza kaza kaza Allah ya rabu da shi daga baya Allah ta saukar da sura sukutum tasar munafiqun ko aka faɗi halayen su da ɗabi'un su da kuma abin da suka yi sallatu manzala tura wannan sabon cewa kai albishirinka Allah ya tabbatar da abin da ka faɗa naka yayi murna ya ji daɗi gode wa Allah yace ina ne yace fa balaga zalika nabi sallallahu alaihi wasallam faqala da labari ya je manzon Allah cewa ga abin da fa dan Ubayyu dan Sulul ya faɗa game da manzon Allah da kuma sahabbansa al-Muhajirun faqama Umar sai Umar ya tashi tsaye yake neman izinin manzon Allah ya bashi dama mana ya je kashe wannan munafikin wani irin tsageranci ne wannan ka fito baki ka faɗa manzon Allah wannan mummunar maganar ka nuna cewa ku ne al-a'azzu su kuma su ne al-azal ba ƙarshen zagi ba kenan da cin mutunci me hukuncin sa a musulunci a cille masa wuya malaman suna sun yi rubuce-rubuce da yawa daga cikin shakul isma'il ibn taymiya Allah masa rahama ya yi littafi sukutun ya samu suna asarimul maslul ala shatimin rasul sunan littafin ma kenan hukuncin kisa ga duk wanda ya batanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba ya ta kawo dalilai da bayanai da duk abin da ya kamata ka samu a ciki yace wanda ya faɗi magana ta rashin mutunci game da manzon Allah inda ana shari'a kashe shi za a yi kuma ko ya tuba ba za ka tubansa ba dole za a fille masa wuya in yi so tuban da ya yi sai masa amfani a lahira amma a duniya kam sai an kaddamar da shi saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadubu wannan ga manzon Allah na raye a cikin mutane ya faɗi mummunar magana labari ya zo gun manzon Allah dama kuma ubangiji ya faɗa masa labarin gaba ɗaya ko sai munafikin umar ransu ya ɓace tashi ya ce faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ko? ina ne da ni adribu unku hadal munafik ya manzan Allah ka ban dama mana in je in fille wuyan wannan munafikin faƙalan na biyu sallallahu alaihi sallama da'ahu ya ce a rabu da shi umar eh hadal munafik ne ana karanta ya ce da'ani adrib ko ulqa hadal munafiq ya ce ya manzo Allah ka rabu ka ban dama mana in kashe in je in fille wuyan wannan munafikin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama la ya ce da'ahu la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu ya ce ka rabu da shi umar ai idan aka kashe shi to sai rantu mutane kuma a cikin wasu garuruwa da kuma munafukai da basan musulunci ba da makotanmu duk kowa da labari zai rinka yaduwa cewa me ai muhammadu salasalama yana kashe sahabbansa domin yanzu a idan duniya shi mai ɗinmu ne za ta tare muke da shi amma mu mun san munafiki ne ko ba shi ba ne to kuma gashi a ce an fille masa wuya sai a ce mai ayi manzan Allah yana kashe sahabban nashi ma mabiyan shi da wannan za a iya hana wani shiga musulunci ta doke mai musuluncin naka in ka musuluntan ma baka tsira ba haka za a ce masa ko tunda in haka za a zo a yaƙe ka in ba a yaƙi ba kuma kana musuluncin ba za ka yi ba sai a fille maka wuya to haka shi kenan sai a kange mutane daga ga musulunci kuma sai a aibata addinin ga baki ɗaya zana ta karabu da shi don kada mutane suna ta ba da labari cewa ai ina kashe sahabbaina amma tun da mun san munafiki ne allah zai mana maganinsa to sai mu gaya manzala ya tafi da harkarsa don mu ma a koya mana yaya za mu riƙa rayuwa da munafiki tunda labu da sanya zama da shi ko inda kake a duniya a yau sai kana da munafiki dole ne iya matsayinka ma iya samun munafikanka to amma yaya zaka musu ko yake cewa manzal ladhi yanju minan nasi saliman wallahu ghaba anhum baina hafatay nasr wane ne zai fita a cikin mutane da a haife shi ya rayu ya zama wani abu ko malami ko mai kuɗi ko mai mulki kuma ya fita lafiya kalau ba mai zaginsa a duniya za a samu wannan ya ce walau gaba anhum bai na hafatai yi wa'ar ko da ka ɓuya ka bar mutane ka koma can kana rayuwa tsakanin fukafuken manyan tsuntsaye guda biyu kai ba ka lama ƙasa to ya an lage ka ina fata an gani ko kai wa ya an lage ka a duniya shi ne wancan mai wazirin ɗan duniya ke zako in kai kirki baka tsira ba in kai rahin kirkin ma in kai dariyar baka tsira ba in ka ƙi dariyar ma ya ce to duniya da wuyar zama kuma haka ne ta maya za ka yi sai ka dawo makarantar manzan Allah yaya shi ya yi kaga shi ya san matsayin wannan munafiki ga abin da yake masa aka ce a kashe shi ya ce a rabu da shi don kar ya jawo waɗansu su ƙi shiga musulunci ko kuma su fita a musulunci ya ce durusun wa ibarun min harihil hadisa malaki cewa darussan da ya kamata mu lura da su mu koya wa ibarun da abubuwan da za mu lura da su min hadihil hadisa ga wannan abu da ya faru wanda makaranta daga satin da ya gabata zuwa yau na aikin munafikai da suka yi a yakin muraisi to ya kamata mu koyi darusai da yawa yace abu na farko alhifadu ala as-sam'ati siyasiyya ina fata an gane yace kokari da zaka yi madanka na jagora kaga cewa me gulmace-gulmace tsaye gumi maganganu da ake kawa a siyasi da ya shafi haɗin kan mutane da kuma tsarin mulki jagorantar mutane ina fata an gane in ka ce siyasa a larabci ana nufin jagoranci ko haga shi ne bature ma ke cewa a demokrasi daban politik ma daban ko ba haka ba ne ko babu yan political science demokaradiyya daban a turanci sannan kuma politics ma daban ka je ka je ka yi bincike za ka zo ka shi duka ba ɗaya ba ne na ba ta an gane asalin tsarin mulki da za ka jagoranci al'umma ka tafi da su shi za ka ciwo siyasa a larabci wannan kuma ba ya an zaɓe ka ba a gidanka kana zaune da matarka da ƙannanka da 'ya'yanka to iya tuka tafiyar ana wanyewa hamsin da hamsin shi ne ake son siyasa kowa ba zai samu ɗari bisa ɗan abin da yake so ba amma dai ka riƙe su a tafi ana tafi dai a matsayin tsintsiya ɗaya matsaurin ta ɗaya ko to yannan abin da za ka tsakanin matanka ko ‘ya'yanka ko mutanenka a kasuwa ko a ofis ɗinka ka wanyi da su lafiya ƙalau ɗin a cikin mutum ɗari a samu mutum tamanin ko saba'in da biyar suna godiya suna masha Allah to ya ga cewa siyasa a larabci to haga mu kuma zaman da muke na Najeriya ai ba politik din ake yi ba demokratik din kawai ake ko babu ba mulkin ai ba mulkin ai kin da kaje abinda tafafale ka ta fada aka mai kamar wani ayar qur'ani yace political independence is in is totally inadequate yancin ba kan demokradiya ce wannan kwata-kwata ba shi ake bukata ba ya ce ba zai cika daidai ba sai an ba ku cikakken samun yanci a gurin juyi tattalin arzikinku ko an ce yanzu ku zo ku yi zaɓe to kun yi zaɓe amma za an yi zaɓe an yi kaza an yi kaza an yi kaza to tattalin arzikin mutane hannun wa yake kuma har yanzu ba hannun talaka yake ba an ce mai demokuraɗiyya aka ce gwamnati ce daga ta mutane don mutane ko ba yi ba ne zuwa ga mutane amma najeriya haka ne ba haka ba ne ta waɗansu mutane keɓantattu kawai yanzu duk abin da ke tun daga farkon wannan gwamnatin har zuwa yau mane wani abu ne wani tsari ne mai daɗi kuma ana ta ciwo kar a yi amma kuma sai a yi saboda ba don ku ake yi ba muradun waɗansu ake karewa wasu ‘yan ƙalilan duk kuɗin ƙasar da hannunsu kai kuma talaka kullum tana ƙara shiga ne matsin tattalin arziki tsadar kayan masarufi ga wani bala'in da yake shirin faruwa yanzu muna ta addu'a kar Allah sa ya faru akan wannan bas din in ya tabbata bala'in da yake cikin sai yalin ku fa talaka ne bai sani ba ba da wani tsarin haraji ne na zalunci duk abin da ka siya a Najeriya ta ka biya badin baka sani ba ko fiya za ka sha ka biya badin baka sani ba zaka zai iya koma naira 50 ruwa fiya ta bada akwai riba a ci ka duba yanzu ma nawa kake sayin shi to shi sa demokradiyya daban tsarin mulki daban tsarin mulki ko na arnan bahi ne a maka abin da zai amfanar da rayuwarka a ciyar da kai gaba a inganta tattalin arzikinka a inganta iliminka a inganta kiwon lafiyarka ba shi ba ne? to akwai shi a najeriya muna dai fatan allah ya kawo amma ga a cikin matsala kenan ko to shi yanzu suke cewa a siyasi shi yasa zaka ga me wani daga cikin masu ban manzon Allah yake cewa yana faɗan siffa da halin manzon Allah sai yake cewa afadan nada faidan wa a'malu sadatan fasasa bi zakal kalqi linan wa shiddatan manzon Allah yayi amfani da abubuwa guda biyu a gurin jagorantar mutane waɗansu mutane tsantsar kyauta da ya ta musu da ihsaninsa da yafiya da kyakkyawan hali suka bije suka shiga musuluncinsa wasu kuma saboda tsaurin kansu ƙarfin takubinsa da ƙarfin abin yaƙinsa don dole aka bi shi kuma dama tafiya biyu ake tafiya yi wani amar sanyi wani amar zafi in ka ɗauki layin sanyi zalla ba a cin nasara in ka ɗauki kuma layin zafi zalla ma ba a cin nasara dole ka haɗa guda biyu wani ka buɗe masa wuta kuma ta yi mutum ɗaya mataran ya wani abu a buɗe masa wuta a gaya mar gaskiyar abin da yake a dare shi kan hanya a tankwara shi wani lokaci kuma masa kyauta yanzu kamar ba kai bane jiya ka ce mar kaza da kaza ko sai ta yayin rasa gane to kai wani irin mutum ne daga ba sai gane a'a kana kaunar fa ya zauna lafiya ne ba haka bane amma an kamar ƴaƴanka kullun alayin kawai ƴaƴan ƴan alaji a ƙarshe me zai zama useless in kuma ka rabu da shi babu masi ba taimako ba subsidy ya ci kwakwa ya ci kwakwa har ya girma in ya samu kuɗi kai ma ba zai taimake ka ba ba ruwan shi da kai yanda yi dako kai kuma za ka yi bara dole dole ba zai iya maka ba ran shi ba zai bari ya maka ba ma saboda ka yi zalunci su haka sai haƙi ka haɗa abubuwa guda biyu sai ka iya tafiyar da komai yadda ya kamata in mutum ya yi gaskiya ya yi daidai sai a nuna mar sai a ƙarfafa famar gwiwa sai a mar kyauta in yi kuskure sai a faɗa mara usulubi kala-kala ko amar nasiha ko amar masifa duk ya halatta wani ba wani ba masiha da amar wani masifa da amar dole ya gane kuma sai ya dawo amma kullum kana ta jan aya wani ai ba san me ayar ba ai sai an hau shalda kawai haka ya ji wani iri sai sai dan Allah ya samu dace yake cewa wa wahdatu safi ad-dakiliya kuma dan mu gane da ake dinke barkar cikin gida kaga wannan ina ma akwai yan siyasa ko su ji yadda manzala ke dinke barkar cikin gida ko ba haka bane duk jam'iyya a Najeriya yanzu da baraka a cikin gidanta to me yasa saboda ba siyasar ake da gaske ba kowa manufarsa ke karewa ya zai ya samu kuɗi kwangiloli abubuwa na mamaki ya tara billions ya ƙara billions kuma shekarun 80 kaga go no go ai an riga an gama rayuwar ai amma kullun karawa yake karawa yake kowa kuma da kara shiga musifa da bala'i da musifa Allah shiryar da mu ga baki da to manzala zaka gane cewa da ake kokarin dinke baraka ad-dakhiliya ta cikin gida ko yace wa hadha ad-darsu yuzharu fi qawlihi wannan darasi zamu gane shi ne a yadda ya fito fili ne a cikin fadin manzala da yake cewa fa kaifa ya umar ya umar ka rabu da shi da ya ce ya manzala ba ni izini in kashe shi mana sai ce a rabu da shi ya umar idan ta ta hada sun nasu anna muhammadan ya ƙatulu a sahabahu in ka kashe shi al'umma mutane ‘yan wuni sha biyar ‘yan ruɗani sai su rika cewa mai ayi muna ina kashe sahabbaina kuna ganewa to haka za sami baraka za sami lalacewar tafiya yanzu a lokacin duk da halin da yake cikin munafurci amma dai a tafiya na karkashin jagoranci daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da su ba sai da shi ba kuma suna bar kullu kullu a ƙasa amma dai su ba su faɗa abu a ji shi a duniya ba in su ba hukuma bane manzon Allah ne zai faɗa abu ya zama dole shi za a ji kuma shi za a bi in abu za a aiko ma Madina sai da aiko manzon Allah shi kewa dan wuni 15 ne na fata an gane kaga shi yaron boss ne kenan ba abin da zai iya yi ba shi da komai a ciki saboda ka ba bai san abin da sa gaba ba amma aka zo aka barka aka yaga to shi ma zai zai da jama'arsa manzo Allah kuma ga jama'arsa kaga an samu bala'i ya fara balluwa a cikin garin Madina kenan sai zo gari daya sarki biyu kun zama kanawa kenan ko Allah sauke to kaga herin siyasa kenan Allah sauke sarki mai daraja sarki uban al'umma sarki uban kowa da kowa amma yau an ci mutuncinsu an walakantar da su ai sasa ai masifa ce mu dai ana jira ba ta kama na alheri ba ka duba fa in abu faru na tashin hankali a gari fa wa za a je a nema sarki za a je kuma sarkin nan ba fa a bashi grand fa dinda zai gaya maka yadda yake kokarin mantenin mutanensa na fara kadai wallahi ka tausaya masa dan abin da ake bashi fa wata bai kai ya kawo ba amma yayi hakuri ya zo saboda me iyayensa sun rike shi ma ya rike amma ba dadi fa yasa zaka ba zai taba yin wata biya zauna gude ba sai wallahi dole ku ce bubbuga wasu business din sa an san waɗansu manya ai wani kasuwanci dan a dan samu a dawo dai a ciyar da al'umma sai a ce a nemo sarki bala'i ya zo shi ne ya faɗa kowa zai ɗauka cewa sarki baba ne a gunsa amma wanda ba sarki ba fa yanzu a jefe ka amma waɗannan su ake so kuma a karya mana su a arewa haka shi kenan an murƙushe mu shi kenan mun zama shiri ne kenan an gama da mu kenan an sallame mu gaba ɗayan mu kenan Allah ka yi wannan bakin ciki har ana shirin wai sarki mutum ya shi ma a masa irin wannan abin ba da ƙyar manya suka ta fama da su da abin ya ɗan dakata yanzu amma ga ƙarshen masifa ke ba ku fado ba kamar ba a ce ga gida ba uban gidan ya mutu gidan yana tsayuwa ne da ya kamata sai don aka yi sa'a ya yana ya ƙera ɗansu aktoci akwai stoci a gidan ba basawa ba ne kasan allah da rabe ka da duk gidanka basawa ne ka shiga uku ba ka da sta ko ɗaya a gidanka kana baka mutum ba gidan zai mutum kai wasa saboda za ka tsufa'i za ka gaji ba mai kawo helping sai dai mai ƙara lalacewa ka ɗan ɓoye kuɗin ke sace kashi ya tsaura maka hawan jini ka je ka faɗi ka mutu Allah ka tsare mu ka shirya da zuri'ar mai Allah ka su lalacewa to ka gani ya ce to ya kai ya umar ka bar wannan abu domin za a rika labarin cewa manzan Allah yana kai ya sabansa ya ce falam yi wa jihun nabi sallama ibn masalul ko ina ne wa mu'amiratihi al-mudabbara yace manzan Allah bai fuskanci dan salulu fa haka sunan shi da Hausa ai in ka dubawa ya ce ai wannan dan salulu ne ma'ana munafiki ne ba haushin da an kada ce kai wannan ai dangin dan salulu ne shi ma'ana dan gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul ne shigan munafikai ko wani tsoho yace ina gashi saka ka salulan nan ma tsabar ta iya munafurci aka samu ta suna wai salula yace ai duk ayan su dan salulu ce ita to manzala bai fuskance shi da me ba bilquwa da yaki ko karfi ba yace wasu imalis sala bai dauki takobi agun cewa sai ya ji ya yake shi kashe shi ba sai manzala ya rabu da shi idan ke kulla makirci da dabarbaru da maganganu da da sisa sai shi ma manzala fuskance da ire-iren waɗannan salan dan a warware munafurcin sa kuna ganewa ya inda an ji an kashe shi farar daya to haga yana da mabiya akwai kuma masoyansa duk inda mutum ya kai wani matsayi a duniya akwai wanda yake kaunarsa musamman a ce yana cikin siyasar ta ko yan siyasa kuma yi ma da yan jama'arsa ko da yaya ne to in ka wulakantar da shi to yanzu kaman kare yau kanka ƙuri'a ne ranar wani zaɓe mai zuwa domin yana faɗa a ji a yankin da yake zai faɗa a ji a gun da yake yasa wanda ya ƙware a siyasa za ga in ga zuwa ƙoƙari cewa a haɗa da kan ko kasɗin ko ya ma dai a rufe asiri a tafi to lokaci ne wata ran ba zai ruhu ba yace hirsan alawar ta asafil muslimi zalla yayi haka ne saboda kwadayin da yake da shi da fatan da yake da shi na dinke sahun musulmi su zama daya an san fa gurbatacce ne shi da mabiyansa amma dai a tafi a haka wata rana abu zai zo bayyana yace wa zalika li anna li ibni ko li ibni ubay atba'an wa shi'atan muslimina magarurina domin shi ɗan ubayi bin sulɗin nan da kake gani ya ce fa yana da atba'an mabiya wa shi'atin da jama'arsa al-musulmina wanda musulmi ne sun musulunta amma saboda ba su da zurfin ilimi dama can shi mai gidansu ne tun kafin manzo Allah ya zo shi suna tare da shi sai ya zo ya musulunta su ma suka musulunta shi ya musulunta ba dan Allah ba dan kare wasu manufofinsa su kuma sun yi musulunci a lokacin da gaske suke dan Allah to daga baya idan wani abu ya faru aka ci mutuncinsa ko aka ce a kashe shi to masu kaunar shi waɗancan za su fita ba a musulunci saboda ba su da ilimi su kawai suna mar tsantsan kauna ne kamar har gobe har jiba ku irin wannan abu za ga yanzu wani dan siyasa yanzu kaga mu nan Allah ya taimake mu dai abin da dan sauki ko amma kada musu jahohi za ka samu a siyasa daya akwai gida gida gida gida a nan ma akwai ayoban to to to Allah soyi to dama haka ne wani shu mai gidansa ne wani a siyasa da yake amma shi mai gidansa ne da haka duk inda mai gidansa ya bi shi anan yake abinda mai gidansa baya so a fatan nasa ne fa ba zai yi ba shi ma wancan da mai gidansa abinda yake so shi zai yi abinda baya so ba zai yi ba shi ma wancan da nahi mai gidan kuma duk fatan su daya to ga an samu baraka kenan da za samu wani akasi a kori mutum shugaban mai gidansa ya ce su yan yan fatin sa karkuyuwa ne shikenan sai ta anya antifati kuma suna yi yan siyasa in yaga amar walakanci ko an ci mutuncinsa sai kira yaran ya ce kawai shi ya ba da umarni a zaben kaza kar a yiwa ne kuma dan fatin nasu ne ba ga an samu baraka kenan to kaga an samu damuwa kenan to misala sai ya ce shi yana da mabiya wancan mutumin da kungiyarsa ko musulmi ne amma me magruri na wanda ba su da sani ba su da wani ilimi kuma kawai su irin ga sunan dai suna masa bakin kauna ne kawai yanzu wani kam da gidansa zai ce fashi na gidansa fasu kome ya ce si haka wani yake fada mu fa kome ya ce ni kawai za ni kuma da gaske ke wallahi da gaske ke saboda dan ba shi karshen wata ya dan ba dubu hamsin ko dubu ɗari ko zai dan ba shi wata rana kyautar mashin ko haka dai wani abu dai ga hinan dai la yusminu wala ne min ju shi bai zama mai kuɗi ba kuma shi ga hinan dai kawai an masa aihuwa zai aiko masa dubu ɗari to dubu ɗari yanzu nawa ce a najeriya ci an maka aihuwa dubu ɗari aikon rago ba za ka sabon kai wasa a dubu ɗari ta ma na yi zaka yi shi kullum yana bayan da gidansa da ya kira shi a waya oga Allah aihuwa a kan ki turo mu akawun ɗinka sai ya dora masa dubu ɗari ta murna da yake bai san ne ma rayuwar ba Allah sauyi ka tashi ka je kai sana'a ka gode wa Allah ka dagi sai Allah ta mai ka kawai shi ke ya rufa maka asiri ko ya ce walau fataka bihi ko haka ne eh lara da Allahu mai ulufun in manzan Allah ya ɗauki matakin ƙarfi akan Abdullahi bin Ubayi bin Salul to mutane da yawa na jama'arsa masu ƙaunarsa su kuma za su shiga su ma ɓangaranci za su ware kansu cewa ai an taɓa mai gidansu kamar da in sasa suke yi wannan shi yaron kaza ne wannan yaron kaza ne wannan yaron kaza ne kuma abin mamaki da haushi kowa za ga ta maganganu social media yana kare muradu da bangaren mai gidansa kuma suna gaba a junansu su waɗannan yan wuni sha biyar ɗin su kuma manyan fanka suka dafa tafiya suke kawai to me ba haɗa haɗa suke mana bugun hirme ma Allah su wa'i kuma ku ne wanda za ku ji aurenka ya tashi an maka aihuwa an maka mutuwa an yi wa ku kuke tare da waɗannan talakan kullum a tare ku yi sallah tare ku yi waya tare ko kuna gaba da junanku saboda kyautar zai baka mashin zai baka gida zai siya maka menene haka dai gashi nan dai wani abubuwa kuma wani abu ne Allah galibin abin da ake badawa bayan albarka wala bayan albarka sai ga an ci an ba mutum mota amma ba ya shekara daya sai ka nemi mota da gurbinta duk babu Allah ka tsare mu daga halaka ya ce na ne wa gadaba lahu rijalu mutane da yawa za su yi fushi saboda an taɓa mai gidansu mutahammisuna lahu wanda suke sune yan ƙungiyar shi ne masu bin musa ne jama'ar shi ne to aka ce an taɓa mutuncinsa sai su ga cewa to ai su aka taɓa da aka su sun daina masallar ko na ga wani yaro an nuna shi wai an ji an kama shi a kano an masa aski saboda tare ne aikin na yin iska an kai shi gudun hizba ta mar aski ya ce shi wallah ba zai ƙara sallah ba wasu gayinsa ya fito ran shi ya ɓaci haka da haka wata aji a nemo shi a tamar wa'azi kare zai mutu cikin masifa bai sani ba sauran ya mutu kuma kafin sanar gashin ya fito fa kaga akwai hatsari sosai Allah ka tsare zuri'ar mai Allah wai shi an taɓa shi da aka sallar ma ya daida to yi bisu to sallah shi sarkin hizba ya saka ya sallah Allah ya saka ya sallah shi yasa hi ba shi ma abin nan ko to Allah ubangiji ya sauke yace wa qadimi ne ne ya dafa'ahum tahassubuhum lahu kelanto abinda da suke masa da binyi da suke yi ila taqmini taqdi'il wahdatul muslima sai dan so su raba kan musulmi su tunda an taɓa mai gidansu an ci zarafinsa amar abin da su shiga su ba daidai ba ne to yake ne su masu ware kansu mun karanta da kuma kumanta ba a yakin uhudu an tafi yaki da mutum dubu ɗaya amma wannan mutumin ya ja ra'ayin mutum ɗari uku suka dawo madina suka bar manzon Allah da masahabansa haka kuma mutumin da za a waye gari ga manzon Allah a yaki za a tafi yaƙi in ka mutu aljanna wala shakka ko ba shi bane kuma a ce har yau ka baro manzon Allah ka biyo wani to wace irin kauna yake masa kenan to ga haka ta kashe wannan mutumin kuma a ce manzon Allah ne ta kashe shi wani fita da a musulunci sai da a kashe shi shi ba to irin wannan manzon Allah sai ya guda sai aka dauki abubuwa ne duka abubuwa ne guda biyu ba su da kyau to sai aka kalli wanne ne fi dan dama dama sai a aikata shi kar a yi mai girman ina fata an gane da irin wannan ne suke faɗa malaman usul cewa irtikaba kafu darraini jaizu in wani abu ya bullo guda bi duka haramun ne to sai ka da ka nitsu ka kalli wanne ne kusa dama dama a haram din ina misali kuna cikin tafiya a wani jeji Allah ya kiyaye aka watsa ku ga yanki da nafa su shiga jeji a guje baka san gabar koyan ma cikin dare ba na yi ba ko ka danci kanku a wani guri kai da waɗansu ko ku biyu ko ku uku kun kwana kun wani a jeji babu gari ba komai ganinwa kamar ku mutu ta gobe da kuka samu waɗansu wanda ba musulmi ba a gidansu suna laune suka ce muku sannan ku da zuwa a gajiya kaza kaza kaza kaza kaza to ga abinci ku ci wannan kare ne gashi nan mun soya shi ko ba shi bane ko ce ma alade ne gashi a soye ko an dafa ga alade a soye sai kana kai shuru ka dauke wuta ka fara zantu yanzu ya za a yi ne sai kuma kaga ai ga wani muhin rago sun jawo shi shi ma a bakin titi sun kai garin su amma mushi ne ba a yanka ba gashi a mace sai ka ce kun ga ku yanku ciro mana wannan ku gasa mana hemuci mushin ragon ko ba su sauki ba daga ta allade to shine yar saka baka fitar rai haka duka dai a musulunci haramun ne amma ka dauki mai dan sauki in abin ya zama dole sai an yi to zalla kaga shi karantar da wannan sallallahu alaihi wasallam yace ina miki yace wala safi zalika ayi maslahatul lil muslimina wala lil islam in ko haka ya faru suka ware suka raba kansu suka bar manzon Allah mutane da mabiyansa to haga wannan kuwa ba a samu wata maslaha ga musulmi ba kuma babu wani abu da zai kara musulunci yanzu an an fusata ya yi abin da bai dace ba ga manzan Allah an ji an kashe shi an fille masa wuya ko ba shi kenan ba to amma fa zuri'arsa mabiyansa wanda ga mun ba da misali ya jawo mutum 300 sun baro manzan Allah a tawagar yakin Uhudu sun dawo Madina haka tun da yana da wannan ƙarfin yana da wannan power a cikin mutane to yanzu aka masa wannan hukunci haka ai karanta mutane dubbai masa wani musulunci kuma su fara kokarin hada kai da waɗansu madan su yaƙi musuluncin a cikin gari su ƴan Madina ne to haka ya bala'i da ta al'umma kenan in aka yi haka musulunci zai karu to yasa idan abu ya faru kana shugaba ko kana magidanci wani abu ya zo shi to sai ka kalla abin da nutsuwa ka tsaya ka nutsu sosai kai ta addu'a Allah nuna maka abin da ya fi saucin matsala sai aikata shi wani lokaci yanke hukunci da ake cikin gaggawa da cikin fushi shi ke jaza a yi wani abu kuma da ya fi ma abin da ya faru na fata an gane Allah ubangiji ya kiyaye ya ce abu na biyu misalun imaniyun azim a cikin wannan darasi da makaranta ya ce akwai wani abu misali da ya faru na imani mai girma da ya bayyana wa ikilasun fil muhabbati wal yaqin da kuma tsantsar bin Allah tsarkake niyya a wurin nuna kaunar Allah da manzansa wal yaqini da kuma tsantsar yaqini ma'ana yarda da Allah da kuma sakankancewa da hukuncinsa yace kana li ibni li ibni ubay ibni salul waladun mu'minin ya ce shi abdullahi bin ubayi bin salul yana da wani ɗansa ɗansa mutumin kirki ne mumini ne mai imani ne mai ƙaunar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini ne muklisun yusamma abdullahi bin abdullahi bin ubayi bin salul sunan ɗan nashi abdullahi bin abdullahi bin ubayi bin salul kenan da ɗan da uban sunansu iri ɗaya to shi wannan abdullahi ɗan gidan ibn salul ɗin kenan ko ya ce bisa da abdullahi bin abdullahi bin bai bin salul fi mawqifihi sai abin da ya faru sai bakanta masa rai ya ji bai ji daɗi ba a ce mahaifinsa yau manzan Allah irin wannan abubuwa na rashin kyautawa kuma a fili karara sai ya taho gun manzan Allah ya ce min waladihi daga mahaifinsa wa taqdimihi sai ya zo gurin manzan Allah da kansa wa ikhlasuhu lil rasulihi saboda yadda yake kaunar Allah da manzon tsantsa wa taqdimi muhabbatihi ma da kuma da ke fifita kaunar Allah da manzansa wa muradihi ma da kuma neman yardar Allah da manzansa ala muhabbatin wa wa marada al-abuwa yana fifita kaunar Allah da kaunar manzan Allah da san Allah da san manzan Allah akan san iyayensa ma'ana yana kaunar Allah da annabi saboda nake san baban shi kuma dama shine musulunci ai in ka ji a ranka cewa akwai wani abu da kake so sama da manzan Allah a zuciyarka ta imaninka bai cika ba ta ma faɗar abin ba wahala ka ce ai ina son manzan Allah sama da komai da kuwa babu wahala faɗar sai dai aikinka ne zai nuna cewa daga sai da kuma ba gaske kake ba ina fata an gane kada cikin zamanka ana cikin wani uzurin duniya ana fafatawa sai ka ji an kwallon irin sallah ya za ka yi su magabata in aka kiran sallah duk abin da yake in rubutu yake a take ba ya je kan aya ba da ya zance Allahu akbar ko zai aje abu kawai da je alwala to masallaci kuna ganewa to ya kai ta ga wannan mutanen mu kuma yanzu sallar juma'a fa sallar juma'a fa za ku wanda fashi ɗabi'ar shi ne ma sai an yi ruku'u na raka'ar farko ke zuwa a guje kuma kullum wallahi a guji zai zo dab dab dab dab dab dab a can wajen batun kasuwa tun da akwai spika mai karfi zai bu daga can to kaga wannan ya ce ma yana san Allah da gaske zai iya faɗa bakinsa amma aikinsa fa wani abu ya faru a ce maka ga yadda manzon Allah ya yi ga yadda ya ce a yi kai kuma idan kai wannan tsarin za ka ɓata da mutanen gidanku za ka ɓata da 'yan anguwarku za ka ɓata da mutanen kaza kaza ɗinku sai kaga cewa to ayya za a yi eh mun yadda haka mun Allah amma dai to ai saboda gudun mutane ba na yi ba satin nake ban labari wani an je dauran aure fa sai malamin ya ce wa an kai sadaki 100 wai ba zai daura auren ba a nan garin ya ce ba zai daura auren ba wai bai cika ba saboda an yi wannan rubutun an nuna 100 ina ga zamu zama zama a share shi a goge a daina rubutawa ya fi ai yana sa mutane a cikin wani irin confusion wala ya ce ba za a ɗaura auren ba ta maga manzala ɗaura aure da a karantar matar ƙur'ani ba ko sisi na kuɗi ta ɗaura aure da ayoyi kaza za mata koya mata ta koya shi ne sadakinta ya roƙi cewa a kawo zobe zobe ba fa na azurfa ba zobe kawai aka normal zobe wanda har yanzu bai wuce dubu ɗaya ba ai na ɗari kuma za ka sami su a kawo za ɗaura aure da shi ko in aka yi magana sai ka zance to ai mu malikiya to kai ma malikin mashari dan shi ba kai karantar ba to haka ire-iren waɗannan da sauransu daga to idan muka ce kaza ai za a rika zagin mu ko ai za a rika kaza din mu to ana ake gane kana san Allah da gaske ko kuma baka san Allah da gaske ina jin ko bare ne ko kwanaki ɗaya daga cikin malaman alim suna ya aure da yayansa yace sadaki 20 20 don ya karantar da mutane ya ce shi sadaki kada wuce dubu ashirin kuma haka ka ɗora auren kuma ka tafi ko ba kai ake nema da su ba hafizai ne masu hadisi ne masu tarbiyya ne yauwa suka gani daga sai shi wannan bawan Allah ya nuna ƙaunar manzan Allah da neman yardar Allah da manzansa ta fi neman yardar mahaifansa ya ce lamma sami a ma fa'ala abuhu bi rasulullah sallama ya ce da ya ji abin da babansa yi wa manzan Allah ja'a ya ta'adun da sallama fi ƙatali walidihi sai ya zo gun manzan Allah shi da kansa yake neman izinin manzan Allah ya bashi izini ya kashe babansa mana aga wannan misali ne wanda in ba imani ya kai ƙarshe ba za a iyansa ba ya fifita manzan Allah akan iyayensa ko ya ce wa iratul musulmina min sharrihi dan ya hutar da musulmi daga sharrin babansa aka ce a wajen ruwayar hadisin sai ki ce manzan Allah ya manzan Allah ka bani izini ma in kashe babana saboda hakan shi zai sa in ji daɗi a raina haga in wani kace ya kashe shi me yiwa shi dan ya raya mun cewa rika jin haushin wannan ko ba haka bane kama idan kai ka ban dama na masa shikenan magana ta kare yana fitar da musulunci da manzon Allah da kai kanka yi ta masa bayani saboda ka ban dama ya manzon Allah ransa a bace yace fa qabalahu sallama sahibul qalbul kabir wa kulqin azim ya salam sai manzon Allah ma'abucin wata zuciya mai girma wacce ba taba yin irin ta ba ko ba za a yi ba ko Allah ji kan daga cikin masu manzon manzon Allah yake cewa haramun alal ayyami ijadi misli yace har abada ba za a yi wasu ranaku a samu wani kamar manzon Allah ba babu dama shi ɗaya ne kuma yayi ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi ba to haga manzala da yake ma'abucin babbar zuciya ce mai girma kuma al'azim wa ala wa sahibu khulqin azim ma'abucin dabi'u masu girma ta da ma dabi'u sun ga karshe ma tunda ubangiji ma ce masa yafa wa innaka la'ala khulqin azim ya kawo maganar kuma da karfafa fa lalle kai manzon Allah tabbas haƙiƙa kana da dabi'u masu girma masu karamci aka tambina na Aisha game da yaya ɗabi'un manzan Allah ka san kowa ka sani a duniya in ka so ka san shi waye daga farko zuwa ƙarshensa to tambayi matar shi na fata an gane ko idan kai yalla bai ne ma in ma kai me ma kai me ma ka zara ido kana ta cin magani kana dry ba akwai su ba kai CNC ne commander in chief of the army forces zara ido an ka fito za a yi meeting sai a ce shi mitin din waye no question no answer haka sai kira rafin soja in shugaban yana magana ba wanda zai yi tambaya me yasa kaza kuma in yi magana ba ne zai ce eh saboda ba amsa yake nema ba kawai yana ga muku abin da zai faru ne ko ba ki bane aka ba da labarin ba dangwarzo ɗaya daga cikin manyan sarakuna ne kafin zuwan dan hodiyo da ya zo ya same shi a matsayin sarki a ƙasar hausa sarki ne mai dakaru mayaƙi na masifa ko tsoron shi ake ji kuma dan bid'a ne sun yaƙi da dan hodiyo ya yaƙe shi to lokacin yana cikin tsakiyarsa sai ce matarsa wai ke irin ranar idinsu an tara ƙofar gidan sarki an yi hawa an yi kaza ana daren ya fito sai ya buɗe taga daga saman gidan shi ya ce ke zo ta zo ta hajja giwa ko ya ce leƙa ta gani daga mutane dubbai an ci ya ta dubban nan fa ne suke jira kawai in ba da umarni a tafi in ba da umarni a dawo amma ki kadai kina min wani tsiwa da yake tana kwakwalwa sai ta yi guda ta ce ah to ai suna ganin ka ne da alkyabba da lawaninka da kazarar amarka in ka isa ka je gurinsu da kake zuwa ɗakina za ka zo a mahaukacinka ko ba yi ba za ka zo a haukace ka tare ka tama magani ka tashi ka tafiyarka to kawo maka ce za ka nuna ta saboda Allah saka ta yi matar manzana ta ce yaya ne ɗabi'un manzan Allah yaya halin manzana ta ce kulkuhu ƙura'anan in kina son ka san waye manzan Allah karanta ƙura'ani shi ce na kawai an gama da yake ta samu tarbiyya da ilimi a gurin wa manzon Allah sallama tace duk dabi'un mu zalashi ne Qur'ani kaga dunawa mun kan taka dadi ka samu nutsuwa kamar Qur'ani in ka shiga bala'i da musifa da kakani kai ce fa ne yaki haduwa ka buga ka buga wace Qur'ani in ma baka dauka ba kana da hadda kuma je baka launa kaji ka buga abun bai zo ba kai fara karatu kaga ikon Allah kai daga fita ka nema amma Allah zai ba ta za ka ji Allah cire ma tension din kuma ya kama fita insha Allah ko ne zuhudu yake cewa in kun tafi gammin ko in fin kun tafi hammin wa gammin wa karbacin faqara kitaballahi tanjimna alhammi in kina cikin algam alhammu wal gamm wal karb la hawla wala quwwata ni ban san sunansa ba ma a Hausa ba ɗaya bane a larabci alhammu daban a larabci algammu daban alkarbu daban kamar ka ce bakin ciki damuwa sai mai kuma hausa bacin rai ko to ga cikin bakin ciki damuwa bacin rai kunci sama ta daure ƙasa ta daure la haula wala quwata ya ce to ya za ka yi ya ce faƙara kitaballah karanta littafin Allah tan jimin alhammi sai kaga Allah ya yi maka damuwa kuma gaskiya ne kana ka samu gardi zai kuma bayan gari da ɗanyi ɗan wata ‘yan lakasa ya sa ƙur'aninsu a gaba tun daga ƙarfe goma rana har dab da magariba ba abin da kuma ya dame shi in ga jinin wata dame a kotu furarsa bushashiya a cikin leda ya ɗauko saka a baki ya bita da ruwa shi kenan yana neman ƙur'ani ne mahadda ƙur'ani da haka suke a gara da baya siye baya siyarwa da yake nema hadda qur'ani zaka ba zai ma zauna cikin gari ku ne kuna tsurku da shi ba zai kuma bayan gari shine kitsali kenan idan ta karatu yasa duk wanda ya samu qur'ani a wannan layi na katin allo to shine gangaram ko ba ka bari yau zai ga ma komai na qur'ani kana magana ta kwanan su kaza da qur'ani saboda ya karanta ya karanta sun muni dakan ta fi so 100 wani fa kuma kai qur'anin gaba ɗayan sa za ga wani Allah hore masa duk ƙur'ani kamar fata yake ganinsa duk ƙur'ani a gwamna ya kai ƙarshe ai sai da masa fatan kuma zai nemi tafsirinsa to wannan zai maka tafsiri ai ka ji daɗi mala duk inda ya za ƙur'ani kawai zuwa yake Allah ya samu dace to sai ya nemi lalla ya bashi dama da kansa ya je kashe mahaifinsa saboda hutar da mutane daga sharrinsa da kuma abin da yake manzon Allah mazala sai da yake shi ma'abucin babbar zuciya ne da ɗabi'u masu kyau ya ce sai ya fuskance shi bi mislin rafi'in fil afu wanda ya kai ƙololuwa ma a wurin afuwa bana da ya zo shiransa a ɓace yana nuna damuwa game da abin da baban sai yi sai mazala ya yi murmushi ya ce kwantar da hankalinka karkata da hankalinka ya rayu mu kashe shi kuma ai mu tafi da shi a haka me yiwa ana masa addu'a me yiwa zai tuba me yiwa zai gyara kai ma ka masa addu'a ai baban ka ne aka ja mai maganganu zai ji daɗi a ransa ya ji ma kamar Allah ma ya fi wa banna shi ta haka manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallama zai fuskanci da ka zo masa a cikin tashin hankali sai ka ga ya kawo maka magani cikin sauki yasa zamanin sahabbai duk abin da ya samu sahabi zuwa gun manzan Allah yake domin yana da yaƙini cewa zai samu magani a gurin da wani ya zo ya samu da matarsa da ranar Allah fa ina ga sabon ango ne kawai ya zo sadar da ita da rana da azumi da ya gama kuma ya jabin ya ga cikin bala'i ya zo cewa 'yan ƙauyensu don Allah ku zo ku taya ni mu je gun manzan Allah mu gaya masa matsalar mu matsalata suka ce me kai ya ce ga shi gargaje kai da fa mana asiri mu je mu faɗa a saukar da wahayi a la'anci zuriya ta mu gaba ɗaya kai da kai dai ka je da kanka a to kai da kayin ka tafi kai kaɗai ya rasa mai taimaka ya raka shi zuwa gun manzan Allah kawai sai ya tafi shi kaɗai kafin gaji jin nauyin abin da ya same shi sai fahe da kuka ma ilmi manzala ce ya manzan Allah na halaka na shiga uku na lalace na rasa yaran yi ba wace ba aka dai faɗa ba na shiga uku na bunni na lalace ƙarshen bala'i hausa kenan ya ce me faru ya ce walla manzan Allah ga abin da ni da matata da ranar da ramadan tana azumi ina azumi amma na sadu da ita manzala bai zage shi ba bai la'ance shi ba a ga yanzu malaman mu sai yanzu ne sai ce maka karanta dama shi ma lokacin azumin ma fara garahe ta ta daga guri karka da zamu ci ba to na rara kare Allah ya ce a a kwantar da hankalinka kana da baiwa ka yanta yace Allah manzo Allah bani da wasu bayi talaka ne ni ce to karka damu zaka iya tada miskini miskini 60 sai manzo Allah ba ni kudu komai ba Allah duk malata shi ba shi da komai sai kawai saduwa da mace iya shi sai to samu guri ka zauna sai aka kawo manzala wani kwando a cike da dabino wala sai na wancan mutumin da yake magana akan kaza kaza ta gani ya ta dauki wannan dabino ka je kai sadaka ka tarra mutum 60 da shi yace ya manzon Allah gidan da ma fa jiya ma fa da kyar muka yi bude baki fa kasan talaka suka ce ai talaka dama shi ya fi son mata da yawa ko to yi ba da commitment shi ba da abin yi ba da tukutuku ba da lissafin kwalwarsa amma masu mai aiki a gwamnati ko mai aiki a ofis ko mai fama da kasuwa ya ji ya wuni na tukutuku kansa ya tukurku ɗin gida gida mai zai banda mai bacci amma ya talaka ai dama shi sai hankali ita to yi kenan ka je ka da yaran naka sai gashi na dariya yana murna shi gaba ta kai shi mako ga abinci ma ya samu da za a yi wajen sati ana ci kuma ga shi an wanki kilaran ɗinsa ya sa su a zamaninsu duk abin da ya same su ba sa ɓoye manzan Allah saboda shi bil mu'minina raufun rahim sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne shi ko kaga Allah kara mana lafiya ko sun littafin bakin nabiyur rahama kuma gaskiya ne annabin rahama ne kaga sai fuskanci wannan wannan mutumi yace masa ka kwantar da hankalinka ai yace wa sun suhuba qailan lahu bal natarafaq bihi yace a ya kace shi saboda ne zamu bi shi a hankali muna masa addu'a muna masa wa'azi ana man nasiha ne yi wa Allah tuna zuciyarsa ne yi wa aka takwantar da hankali shi ɗan don ya riƙa ji cewa dai yanzu yana da fatan ce babansa zai iya tuba kuma zai iya musulunta kuma zai iya zantawa mutumin kirki na fata an gane kaga manzo Allah kai laifi amma gashi ya kawo halaye na cewa me ya yafi ko wani usni suhbatahu ma baqiya mi'ana za mu ci gaba da zama da cikin zaman lafiya da mu'amala mai kyau matukar da bai kaurace mana ya bar musulunci ba in dai na musuluncin nan duk da mun san halin da yake ciki to za mu ci gaba da mu'amala da shi mai kyau an ce a wasu ruwaya da ya fara rashin lafiya dan nashi ya zo ya ce manzon Allah babana ba shi da lafiya manzon Allah kuma alamu cewa ba zai tashi ba kin shi addu'a manzon Allah ya masa kotofi ne a ruwa ya ba shi takaje ka ba shi sha da ya kai wa manzala yana karkarwa ya je ce gashi nan maka maka magani addu'a ta daga wa ya ce manzala sai ce ka ya faɗi mummunar magana ce ai gwara ga zaka ce mamar kamata ya fusari ta barna sha saboda tsabar arnanci dan ya dubakin ciki da ya rasu dan ya zo gun manzala hankalin sa tashi ya ce manzala bana ya rasu a zo a je a masa sallah ina fata kuna ganewa zala ce to ba ma sallah ba ga ma mayafi na a je a lullube shi da shi shine likkafanin sa mayafin manzala ce je man likkafani da shi kuma za a zo a masalla kuma je masalla din saboda ne kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan nuna maka yadda ake jagorantar mutane ana barin wani dan wadansu mas'alolin da ake bukata ana rufa mutane asiri dan haɗe kan al'umma shine mafi a'ala akan rabuwar kan mutane zaka duk wanda yake kawo harka ta barka mutane a raba su ba mutumin kirki bane na ba ta ana ganewa Allah ya ji mar sallah daga ba ta kwana saukar da wahayi da cewa daga yanzu kar ka ƙara yin sallah akan duk wanda ya mutu daga cikin munafikan nan kar ka ƙara mar sallah kuma kar ka ƙara zuwa kabari kamar wani addu'a cewa Allah ji kansa ko me kamar Allah bai yafe mar ba tunda bai mutu akan musulunci ba saboda munin halinsa amma dai ala ayyi halin an masa mu'amala mai kyau kuma wannan abin bai ƙara manzon Allah izza da ɗaukaka an cutar da shi amma ya haƙuri to kuma dama suka ce ɗabi'a ce ta ubangiji ya ƙaddara cewa duk wanda zai yi haƙuri a cutar da shi ya yi haƙuri ya samu damar ramawa kuma sai ya yafe to wannan Allah da tsari ga matsayinsa a duniya zai kuma ɗaga shi da daraja mai ƙarfi a lahira ko ka duba annabi yusuf da 'yan uwansa me su ne ba su marba da cin zarafi aka raba shi da babansa aka jefa shi a rijiya daga baya wani dauko shi suka suka tsaya suka ce ai dan uwansu ne suka sai da shi a matsayin bawa aka sai da shi a matsayin bawa ya bar kasar su ya je cikin wahala har Allah ta mike zama abin da ya zama bayan sun zo garin su ya gane su a ƙarshe dai komai da ya faru ya faru sai ya ce musu me hal fa'altum hal menene hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akihi idh antum jahilun kaji kalmar fa da ya fada a fadin kalmar ba kan cewa musu afuwa yace kun tuno abin da kuka wa Yusufa da dan uwansa lokacin kun ba ku da ilimi kaga ba su uzuri kenan kaga su yi wallahi jahilci ne kaga shikenan mun lawa suka ce a innaka la anta yusuf ala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina yace ni ne Yusufa wannan kuma ga dan uwana na Allah ya mana daraja Allah ba mu daukaka ku tsaya ma ku ji innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin duk wanda ya kiyaye dokokin Allah kuma yayi hakuri suka ce malamai a wannan aya da ire-irenta za ka gane a shi abu guda biyu ne ke sa samu daraja a duniya da lahira kiyaye dokokin Allah sannan kuma ka yi haƙuri kuna ganewa karkace faran kai ni'imar ustaz ne sunna sak bid'a sam amma kai no nonsense ne a to da sauranka dole amalinsu kuma ka share mutum kalabu da shi kawai ya ma hauka da zalunci kawai ka kalabu da shi sai Allah daga matsayinka sai Allah kambama darajarka a duniya da kuma lahira amma idan baka da takawa baka da hakuri ko kana da takawa baka da hakuri ba ka nasara ba kuma kana da haƙuri ba ka da takawa babu nasara shi ma'ana sai ka haɗa guda biyu ka kiyaye dokokin Allah sannan kuma ka yi haƙuri sannan ka ga wannan yana ƙara nuna mana da ake tafiyar da al'umma abu zai faru da kai ka sani amma saboda maslaha sai ka share in ka samu kuma ka yafe masa ba shi kenan ba ni a ciki abin ba ya riga ya wuce ba amma wani riƙe kafatun kuna yara ko kai wani problem da shi har abada ba za ku saba shirya ba sauran ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce kuma za mu tsaya nan ko sai mu tashin Allah yadda akan abu na uku idan Allah ya sa muna raye da lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu